أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا uku ga watan rabi'ul awal shekara ta 1441 hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa madina wanda shine daidai da 31 ga watan goma shekara ta 2019 a shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafi namu mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami muhiddin abu zakariya yahya bin sharaf annawawi allah ya kansa da rama har yanzu dai mana cikin kitabul fada'il za kuma mu tashi babu fadli salatin jama'a babin da zai bayani game da falalar sallar jama'a حديث نفرق أسكن باب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفضل بسبع وعشرين درجة متفق عليه حديث نفرق أسكن باب an karɓo shi daga babban sahabi abdullahi dan umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika mai zan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kala yace salatul jama'ati sallar jama'a sallar da mutane da za su iya amsa sunan jama'a suka yi afbalu min salatin fadli ita ce mafi falala daga sallar da mutum daya ya ware ya yi kayansa shi shi kadai bi saba'in wa na daraja da daraja 27 ana hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka fitar da shi za mu karanta hadisi na biyu wadda suna da kamanceceniya da juna sai mu haɗa su gaba ɗaya insha Allah ta'ala sai mu sharhi a kan wa an nabi hurairah radiyallahu anhu qala hadisi na biyu a cikin babin an karɓo shi daga sahabi abu huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace salatun rajul fi jama'ati sallar mutum a cikin taron jama'a tuba'afu ala salatihi fi baitihi wa fi sufihi tana ninkuwa a kan sallarsa da ya yi a gidansa ko a kasuwarsa kamsan wa 20 bufan harmin kirin da biyu sallar da kai a cikin mutane a cikin jami'a za a ninka ita har 25 a kan sallar da kai kai kadai a cikin gidanka ko kashin na kasuwa wadda annabi kira da amince tsara tabbata ga ce hakan yana faruwa annahu idza tawadda idan shi masallacin ya alwala fa ahsana alwudu'a ya kuma kyautata alwalarsa thumma kharaja ila almasjid sannan ya fita zuwa masallaci la yukhrijuhu illa salah babu abin da ya fitar da shi daga gida sai yin sallah lam yakhfu khatwatan ba zai taka wani taku ba illa rufi'at lahu biha daraja face sai an daga darajarsa da wannan taku da yayi wa huttat anhu biha khati'a sannan kuma an goge masa ko an share masa kuskurensa da wannan taku da yayi fa idza salla idan ya yi sallah da wannan alwala tasa a masallacin da ya je a cikin mutane lam ta zalil mala'ikatu tusalli alaihi mala'iku ba za su rushe ba suna ta yi masa salati ma dama fi musallahu matukar yana nan a zaune a inda ya sallah malam yuhdis matukar bai yi hadafi ba matukar alwalarsa ba ta kare ba تقول ملائكو زاسر كتوا اللهم صل عليه الله كي مس سلاج اللهم ارحمه الله كي مس رحمة ولا يزال في صلاة annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce ba zai bushe ba a cikin sallah kamar yadda muka bayani wancan satin ba zai bushe ba a cikin hukuncin sallah ko kuma a cikin ladan sallah ana rubuta masa lada kamar yana cikin sallah man tazara sala matakar dai wannan sallah yake zauna yake jira a zo a yi ta muttafaqun alaihi wannan hadisi shi ma bukhari da muslim ne suka rawaito wa hadha lafdul bukhari wannan lafazin da muka karanta na imam al-bukhari dan uwa waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta dukkanin su idan kuka yi la'akari da su suna bayani ne game da falalar yin sallah a cikin mutane to malamai sun tattauna sun ƙaru juna ilimi game da hukuncin yin sallah a cikin mutane wasu daga cikin malamai suka ce mutum ya yi sallah a cikin jama'a wannan sunna ce mu'akkada ma'ana sunna ce da take mai ƙarfi idan mutum ya je ya yi sallah a cikin mutane a masallaci za a ba shi lada na ɗabbaka wannan sunna da ya ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma a idan da zai je sallarsa shi shi kadai a gida yana gani ana sallah a masallaci ya ki ya je sallarsa a gida suka ce wannan bai yi laifi ina fata an fahimta wannan kusan shi ne ra'ayin mazhaban mu ta malikiya wani kauli daga cikin akwal ɗinsu wasu daga cikin malaman malikiya suna ganin cewa wanda shi ne zancen da ya fi shahara idan kai sallar jama'a za ka samu lada amma idan kai sallaka kai kadai to wannan ka bar abin da yake sunna muakkada ladan da ya kamata ka samu ya kwace maka amma sallaka tayi sannan kuma baka da laifi wasu daga cikin malamai suka ce a ita sallah a cikin mutane farilla ce amma a farbu kifaya wannan ra'ayin wasu daga cikin malaman shafi'iyya kenan suna ganin cewa fardu kifaya ne aka ce fardu kifaya shine idan wasu daga cikin yanzu misali a ce a cikin unguwan ta hausawa gaba daya babu wani guri da ake haduwa a yi sallar jama'a to dukkanin mutanen hausa sun saba Allah amma inda a ce za a samu guri daya da ake tattaruwa a yi sallah ta jama'a to shi kenan wanda duk bai sallah ta jama'a ba an ɗauke masa waɗancan da suka tare suke yin sallah a haɗe gaba daya to sun ɗauke wa duk wanda yake sallarsa shi shi kaɗai a gida haka wasu daga cikin malamai suka faɗi sun yi hujja da wani hadisi da zamu zo mu tattauna shi a gaba can insha Allah ta'ala malam ya kawo shi a cikin littafi wasu daga cikin malamai kamar a wani kauli daga cikin zantuttukan da malaman hanabila suka faɗa su kuma suka ce sallah a cikin mutane sallar jama'a wajibi ce dole ne tilasi abinda suke nufi da wajibi ne dole ne tilas ne shine idan kai sallah a cikin mutane za ka samu lada mai tarin yawa idan ka yin sallah a cikin mutane ka je kai sallah ka kai kadai a ware to sallah ka tayi amma ka saba Allah ina fata an fahimta kun ga akwai bambanci tsakanin wanda suka ce sunna ce muakkada shi wannan abin da suka ce shine idan kai sallah ka tayi amma kuma za a rubuta maka ɗumbin alaki wanda Allah maɗaukin sarki zai tume ka zai kama ka a kansa to akwai malaman da suka faɗi zance na ƙarshe wanda suka ce su kuma ita sallar jama'a gaba ɗayanta ma sharɗi ne daga cikin sharɗin sallah an fahimci abin da ake nufi da sharɗi ko ma'ana inda mutum zai zo yi sallah ba a cikin mutane ba shi shi kaɗai babu wani uzurin da shari'a ta ba shi wanda zai iya ba shi dama ya wancan sallah shi shi kaɗai sallarsa ba ta ba shi ne sharɗi ma'ana dole ne sai ka shiga cikin mutane kai sallah idan ka je kai sallah kai kaɗai haka kawai ba ka da sallah wani sallah ta ka ba ba ana bin ka sai ka rama ta ina fata an fahimta to duk a cikin waɗannan zantattukar da muka faɗa zancen da ya fi inganci zancen da ya fi a zancen da ya fi inganci a ciki shi ne zancen da yake cewa sallar jama'a wajibi ce shi ne zancen da ya fi inganci insha Allah ta'ala akwai hadisai da dama da za mu zo mu karanta su daga cikin abin da malaman da suke cewa sallar jama'a wajibi ne suka kafa hujja da shi shine akwai ayar da Allah madaukakin sarki ke cewa wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salah faltaqum ta'ifatun minhum wal ya'qubu hijrahu wa ya'qubu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wa lisa'ati ta'ifatun ukhra lam yusallu فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم سيتود الذين كفروا لتغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة Allah maɗaukin sarki ya ce wa idza kunta fihim wannan ana bayani ne game da sallar da ake ce mata salatul khawf salatul khawf ita ce sallar da ake lokacin yaki Allah maɗaukin sarki ya ce idan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya kasance a cikin sahabbansa ana tsanani na gwabza yaƙi to a lokacin fa sallar jama'a ba ta faɗi ba sai an yi ta shi ne Allah ce wa iza kunta fihim idan ka kasance a cikin su suwa kenan su sabanka fa qamta lahum salah to ka tsaye musu da sallah to sai malamai suka ce tunda aka ce ana cikin yaƙi a zo a tsaye da sallar jama'a to ya kuma mutumin da ba a cikin yaƙi yake ba ina fata a fahimta mutumin da yake yaƙi an ce yayi sallar jama'a dole har ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya shar'anta masa ya raba tawagarsa gida biyu kashi na farko su sallah tare da shi ɗaya kashin kuma suna can suna fuskanta abokan gaba idan waɗannan suka yi raka'a ɗaya da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai su tashi sai su koma gefe su kuma waɗannan sai sun suke raka'a ɗaya da shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma'ana waɗancan wanda suke sallah da shi raka'a ta farko su zai jira su sai su cike tasar ka sai su cike raka ɗayar sai su sallama su tashi sannan sai su koma sai su fuskanci abokan gaba waɗannan wanda suke jira a karan farko sai su dawo sai annabi ya tashi sai ya raka a ta farko da su idan ya gama sai ya kai ya yi sallama su kuma sai su tashi sai su kome ragowar raka ɗayar da ta rage ina fata an gane wannan ko to wannan shi ne a wasu daga cikin malamai suka Allah suka ce to ya nuna cewa dole ne wajibi ne a yi ne a yi sallar jama'a tun da a lokacin yaƙi Allah maɗaukin sarki bai yafar da ita ba ya kuma lokacin da yake ba na yaƙi ba saboda haka hadisin da makaranta a farko da annabi kira da amince su tabbata a gare shi ke cewa salatul jama'ati afdalu min salatul fardhi bi 27 daraja malamai suka ce shi ma hadisi da yake nuna mana farin farlancin sallar jam'i sai dai abinda hadisi yake kai mu zuwa gare shi shine idan mutum yayi sallar shi shi kadai tayi tare da cewa ya samu ahlaki me yasa aka gane sallarsa ta yi tunda Allah madaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nuna cewa sallar da mutum daya yayi ko kuma sallar da mutum yayi a cikin jama'a ta fi falala sama da sallar da mutum yayi shi shi kadai da daraja 27 to kaga ashe kai ma da kai kai kadai kana da me daraja ɗaya kenan kasancewa kana da wancan daraja guda ɗaya shi nuna cewa ashe sallar ka ta yi me ta yi an fahimta idan sallaka bace ba za a ci kana da wata daraja ne baka da kowace baka da kowace irin daraja saboda haka a zancen da yafi inganci yan uwa shine sallar jama'a wajibi ce dole ce akan mutum sai dai idan akwai dalili da uzurin da zai hana ka yin ta kamar da zamu zo mu insha Allah ta'ala idan akwai dalili na rashin lafiya ba za ka iya zuwa ba ko abin da ya kama da haka wannan wani abu ne na daban amma matakar lafiya ka kalau za ka iya tashi ka je inda za a yi sallah babu wani abu da shari'a ta sanya ta gindaya wanda ta yadda saboda shi a zuwa sallar jam'i to dole ne ka tashi da muke sallar juma'a wajibi ne idan ka ki zuwa kuwa to Allah subhanahu wataala zai tuhume ka zai kama ka akan wannan rashin zuwan naka amma idan ka sallaka kai Allah ya samu dace hadisan duk da suke gaba za su fa'idantar da waɗannan abubuwan kwarai da gaske hadisi na gaba wa anhu qala wannan hadisi shi ma karɓo shi daga sahabi abu huraira ya ce atan nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma wani mutum da yake makaho ya zo wajen annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi fa qala ya ce ya rasulullah ya manzan Allah laisa li qa'idun yaquluni ila al-masjid ba ni da dan jagora da zai min jagoranci zuwa masallaci makaho ne baya gani sannan kuma ba shi da ɗan jagora da zai masa jagoranci ya riƙe sandarsa zuwa masallaci ko riƙe hannunsa fasa ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ayu rakhisa lahu sai tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya masa rangwame a ba shi dama fa yusalli fi baitihi yayi sallah a gidansa farakhasa lahu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce to ba matsala je ka idan har ka rasa ɗan jagora ka zauna a gidanka kai sallah annabi ya ba shi rangumi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi falamma walla sai da wannan mutum shi wannan makaho ya juya baya ya tafi da'ahu fa qala lahu sai annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kira shi da ya zo sai ya ce masa hal tasma'u nida'a bi salah shin kana jin kiran sallah idan an yi idan ladani ya kwala kiran sallah kana jin sautin karar maryam ladani lokacin da yake kiran sallah qala na'am sai wannan mutumin da yake makawo yace eh ya rasulullahi ina ji qala sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya canza hukuncin yace fa ajib to in dai ka ji kiran sallah sai ka amsa ina fata an fahimta in dai ka ji kiran sallah sai ka amsa to wannan sautin kiran sallan da ake nufi yan uwa ba sautin kiran sallan lasifika ba kamar da malamai suke faɗa ma'ana sautin kiran sallan da ko da babu lasifika idan aka kwalla za ka jiyo shi ne abinda ake nufi an fahimta don in aka ce sautin kiran sallah ne wata lati fitar daga karkasa idan aka kiran sallah za ta iya jinta ina fata an fahimta yawa wasu wasu spiko suna da kara sosai da sosai ba su fika ake nufi ana nufin abinda mutum ya yi da bakinsa irin sautin da ya fita daga bakinka wanda muryarka ce da Allah maɗaukin sarki ya baka ba ta lati ba da irin wannan ake nufi shine idan mutum ya ji dole a mutu kira sallah to wannan hadisi yan uwa shi ma yana ɗaya daga cikin jigogin hadisin da malamai suke yin hujja da shi akan sallar farilla wajibi ce sallar farilla wajibi ce tunda kun ga alal akalla kai a matsayin ka na dan adam mai irin tunani irin naka idan aka tambaye ka aka ce me kake gani game da makahon da ba shi da ɗan jagora wani lokaci kuma da daddare ba kuma yanayi bane irin na yanzu wancan lokaci ba fitila lantarki ba haske sosai kuma sannan akwai ƙwarika da za su cutar da mutum kamar yadda mu zo makaranta a hadisin nan na san a irin tunani na mu irin ɗan adam za ka iya cewa ne babu lafi zuwa a gida ke sallah makantarsa kaɗai ta isa ta saka bashi uzu to amma annabi tsira da amince su ƙara tabbata a gare shi har ya ba shi dama ya tafi sai ya kirawo shi ya tambaye shi kakan iya jin kiran sallah sautin kiran sallah yakan je maka wannan mutum ya ce eh ya rasulullah yakan je maka ya ce to inda ka ji sai ka amsa sai ka zo to ka gaya kuma mu da ba makafi ba Allah maɗaukar sarki ya ba mu idan mu lafiya kalau to mu zana mu zuwa kiran zuwa sallar jam'i idan muka ji kiran sallah kana ji za a ce hayyi alal sala hayyi alal fala amma idan da asuba ne sai ka ƙara jan bargo ka rufe kanka ina fata an fahimta wani lokaci sai hira ce daɗi da ladani ya fara kiran sallah sai ka ga ba a iya katse wannan hira a tashi a je a sallah sai an ƙara kabira wani lokaci masu masu ɗan imani imani ne ma za ka ga sai an shiga sallah an yi raka ɗaya ko raka abi za ga ana saurin yin aula a tashi a zo a samar ka ɗaya ko a samu tahiya ko abin da ya kama da amma duk lokacin da ake kiran sallar ana ji mutum yana ji ana cewa hayya ala sala hayya ala fala hayya ala sala amma mutum yana zaune to idan har makahon da baya gani a cikin duhun dare an ce masa sai ya amsa ya kuma mu da muke ji muke gani muna jin ana hanyar alasara kuma zaune wannan wanda irin uzuri zama ba Allah ma'aikan sarki idan ya tambaye mu akan yasa mu je sallah babu wannan uzur Allah subhanahu wataala ya shirye da mu wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi wa an abdullah radiyallahu anhu qila amr bin qais al ma'ruf ibn ummi maktum al mu'adhdhib wannan hadisi shi ma irin wanda ya gabata ne yanzu an karɓo shi daga abdullahi wasu malaman kuma suka ce sunansa shine amr bin qais al ma'ruf bibni ummi maktum wanda ya shahara aka fi saninsa da suna abdullahi ibni ummu maktum abdullahi ibni ummu maktum sunansa kenan wanda makaho ne kowa ya riga ya san shi ɗaya ne daga cikin sahabbai na annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi wanda waccan ayar da Allah madaukakin sarki waccan sura da Allah madaukakin sarki ke cewa abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yadhakka malaman tafsiri suka ce akan ta sauka a bauta wal shi wannan makaho abdullahi bin umma maktum ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana neman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya masa wani abu a cikin addini don ya amfane shi a lokacin kuma akwai wasu gagga daga cikin ƙurayshawan makka shi kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana so ya rinjayo su ya tallafo zuciyarsu su karɓa addinin musulunci don abin da annabi yake gani shine manya ne da zarar sun karɓi addinin musulunci to akwai wasu tawaga a bayan wanda su iya karɓa addinin musulunci addinin musulunci zai samu ƙarfi a lokacin ana cutar da musulmi a wancan lokaci annabi tsira da amincin tsara tabbata a gare shi ya shagalta da karantar da su abin da yake karantar da su yana gaya musu abin da yake gaya musu akan su karɓa addinin musulunci suna kai masa tambayoyi da sama su sharaɗi shi kuma wannan mutum ya zo yana ga su ya rasulullah ka sanar da ni wata kalmar da ya ta amfani ne a cikin addini annabi bai kula shi ba me yasa saboda waɗancan yake so hankalin sai karkato zuwa gare shi to da ƙarshe dai sai kasance ba su karɓi wannan abin da annabi tsira da amince su ƙara tabbata a gare shi yake gaya musu shine Allah subhanahu wataala ya gaya wa annabi tsira da amince su ƙara tabbata a gare shi abasa wa tawalla ya ɓata rai shine abasa ya ɓata rai wata wallah kuma ya juya baya an ja a hulɗa amma saboda makaho ya zuwa sai Allah ce ma yudrika a me ya gaba la'allahu yadzaka ko wa ma yudrika la'allahu yadzaka wa ya sanar da kai cewa shi wannan wanda kake so ya karba zai tsarkaka da wannan abin da ake gaya masa wa sanar da kai haka to yana ɗaya daga cikin sabai masu falala kwarai da gaske har wani lokaci akan bar shi jiran garin madina idan za a fita zuwa yaƙi ko abin da ya kama da to shi wannan sahabi abdullahi dan abin um maktum yana ɗaya daga cikin masu kiran sallah na annabi kira da abin da tsara tabbata a gare shi daman shahararru daga cikin masu kiran sallah akwai bilal akwai shi abdullahi bin um maktum sannan akwai waye na uku na jira na mun faɗe shi a mun faɗe shi a cikin darasin da muke na falla kira sallah wa zai gitu ne na'am barakallahu fik abu mahdura mun faɗe shi wanda ne ce muku ga dalilin da ya sa ma shiga kiran sallah ana kiran sallah sai suna kokana suna dan injili annabi yasa aka kira shi a lokacin ba musulmi bane annabi ya koya masa kiran sallah kuma ya musulunta a lokacin yana ɗaya daga cikin shahararru masu kiran sallah abdullahi bin umar annahu qala ya rasulullah shi abdullahi ibn umar kuma ke cewa ya manzan Allah innal madinata kafiratul hawami wasiba madina ta kasance gari ne da yake da yawan kwaruka in aka ce alhawa musu ne kwaruka masu cutarwa kamar kunama maciji da sauran kwarukan da za su iya cutar da dan adam wasiba da dabbobi su ma masu cutarwa irin su kura zaki da sauran waɗannan abubuwa su ne ake ce musu asiba dabbobin da suke farauta da farcensu to madina tana cike da irin waɗannan dabbobi da suke ɗan ketowa daga cikin daji su shiru wanda za su iya cutar da mutum to kun ga tsakani da allah mutumin da yake makaho mai idan ma ya ƙare da kura da zaki bare kuma mara ido faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa dalilin da yasa ya kawo wannan kukan so yake a bashi izini ya daina zuwa sallar jam'i da rinka yin a gida musamman da daddare idan dare ya saboda lokacin da waɗannan abubuwa suka fi bazuwa a cikin mutane sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tambaye shi tasma'u hayya ala sala shin kana jin hayya ala sala idan ladan ya ce hayya ala sala ku gaggawa ku to zuwa ga sallah hayya ala fala kana jin hayya ala fala ku gaggawa ku to zuwa ga babban rabo kana jin wannan to inda kana ji fa hayya halan ka amsa shine fa hayya halan ka taho ba dama ka zauna rawahu abu dauda bi isnadin hasanin wa ma'ana hayya halan malanci abin da ake nufi da hayya halan ta'al shine ka taho in dai kana jin hayya ala salah ladan zai ce hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah kaji to sai ka taho sai ka zo ka amsa wa an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisi aka karɓo shi daga sahabi abu huraira yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ce wallabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala hakika manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce wallabi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuqtataba annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce na rantse da wanda raina yake hannunsa na kusa na yi umarni da karmami ko karare ko tsirare a tattara su sun ma'amura bisalati fayu azana laha sannan ne umarni da a kirawo sallah sun ma'amura rajulan sannan na umarci ɗaya daga cikin mutane faya umman nas ya shiga gaba yau mutane sallah sun ma'ukhalifa ila rijali sannan ni kuma na saba na tafi zuwa ga wasu mutane fa uharriqa alaihim buyutahum na kona gidajensu me dalili saboda ba sa zuwa sallar wato hadisin abin da ke cewa shi ne annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ke cewa da sabon sa ku duba a cikin hadisi sai da annabi ya rantsuwa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi babu kata idan zai magana sai ya rantsuwa saboda gaskiyarsa to amma duk abin da ku za a nufi da aminci tsara tabbata a gare shi ya rantsuwa a kansa to litta akidi don karfafa abu shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce na rantse da wanda raina yake hannunsa na kusa na sa a taro min kirare taro min abubuwan hada wuta idan aka ajiye su a gefe to sannan sai ne umarni da a zo a yi kiran sallah idan aka yi kiran sallah sai ne umarni ɗaya daga cikin sabai ya shige ya ja sallar ya zama shi ne limami ni ina gefe idan aka fara sallah to ni kuma sai in shiga cikin gari sai in duba ga duk mutumin da yake gida bai fito sallar jam'i ba sai in sa a sawa gidan sauta kai ina fata ku fahimta annabi tsira da amince tsara tabbata a gari shi yake cewa sai ya sa a sawa gidan sauta akwai wata ruwaya wata ruwaya da malamai wasu suke ambata cewa da ba dan mata da ƙarin yara ba wannan ba ta inganta ba cewa ba da ban mata da ƙarin yara ba wannan ƙarin bai inganta ba iyanin ne kaɗai inganta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta fa uharriqa alaihim buyutan dunna kona gidajen su to abin da ya kamata kai la'akari da shi dan uwa shine ka kalli tausayi da jin irin na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka kalli da yake son al'ummar sa kalli da yake son rahama a gare su a ce shi kuma da kansa tare da wannan rahamar da jin kan nasa ya ce zai je ya kona gidajen wasu mutane kai ma ka san waɗancan mutane abin da suka yi ba ba musahabi suka bari ina fata an gane ba wani abu da yake sunna ne suka bar suka bar ba idan sunna ne annabi yace zai je kona gidajen su to da shi sa wannan hadisi na ɗaya daga cikin jigogin hadisin da malamai suke kafa hujja da su wajen farlanci da wajabcin yin sallar jami'i dole ce in dai zaka ji lada ne ce hayya ala salatu dole ne ka zo ka amsa shi sa a ƙarshen hadisi sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake cewa wallabi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa لو يعلم أحد لو يعلم أحدهم أنه يجد أرقا سمينا na rantse da wanda raina yake hannunsa inda ɗaya daga cikinsu ya san cewa idan ya zo zai samu wani nama wanda yake mai maiko cike da tsoka ce wallahi da sai ya zo ina fata an fahimta haka annabi tsira da amince tsara tabbata a garin ba da misali ma'ana inda a ce wani abu ake bayarwa na duniya wallahi da mutum sai ya zo a ce gashi duk wanda ya zama masallaci wani abu ake rabawa na musamman kuɗi ake bayarwa dubu kaza duk wanda ya zama masallaci yau za a baki naira dubu goma kaddara yan uwa ce duk wanda ya zama masallaci za a ba shi dubu goma da Allah aka samu sahun gaba sau na biyu ba ai duk sammakon ka wallahi sai ka sai ka zo ka tarar masallaci ya ce duk sammakon ka ka zo ka tarar masallaci ya ce kamar kin to shine misalin da annabi ya buga annahu yajidu araqan samina inda a ce ya san zai samu wani nama ne mai tsoka to yanzu wani nama bai zuda mai wanda mai shi baka ce masa kuɗi zai fi gane ka ce masa in zo kuɗi zai samu kuma ka kaddara yanzu misali a ce ka ɗan kasuwa ne kaya ne kake sayar idan a gidanka ne ko a kasuwar garin za a zo a siya za ka sai naira dubu ɗaya dubu ɗaya za ka siya amma idan kai tafiya ta kai ta wata kasuwa a kaduna ko a zaria ko a wani gari da yake makotan garin za a siya kowanne abin da kake sayarwa dubu ɗaya akan naira dubu ishirin da bakwai an fahimta da Allah za ka sayar a gida ko za ka tafi wancan kasuwa dubu ɗaya dubu ishirin da bakwai abinda ka sai da shi dubu ɗaya nan a can dubu ishirin da bakwai za ka sai da shi na san namu can za a tafi can za a tafi ko ni ma can zan to kaga in haka ne idan kai sallah a gidanka kai kai kaɗai za ka samu daraja ɗaya idan ka taho masallaci shine tafiyar da muke ƙaddarawa shine tafiyar da aka masallaci zaka samu daraja 27 to da Allah me yasa kake gudun daraja 27 ta tsake ka samu daraja ɗaya me dalili a sai ka rasa saboda galibi shi lada ba ganin su ake ba a zahiri yawwa ba ganin su ake ba a zahiri Allah madaukakin sarki ya boye tasirinsa sai tashi kiyamar amma duk abin da ke na duniya wannan zaka samu yanzu ka je ka ce abin da kake so ka biya bukatar isa za ka ga mutane sun furoshin a kan an furoshin a kan mutum zai yi da abin da zai dinga zai same shi amma da abin da yake lada ne da sauran su ga mutum yana gudun su abin da ake nufi da daraja yan uwa ba wai lada ba ne lada daban daraja daban ai sallah ladan da ake samu a sallah ya fi karfin lada 27 lada al'ajar ko al-sawab abin da ake samu a cikin sallah ya fi ƙarfin a kira shi ko kuma irgige shi da 27 don idan ka kalla karatun sallah da kake kaɗin alƙur'ani lada nawa kake samu sai harafi ɗin da alƙur'ani idan karanta lada nawa ka samu goma to ko suratul fatiha kaɗai ka karanta lada nawa ka samu bai fi 27 ba ya fi to bari kuma idan ka yi ruku za ka yi tasbihi idan ka ɗago za ka yi tasbihi idan ka koma sujada za ka yi tasbihi idan ka ɗago gaba ɗaya wannan tasbihan shi ma lada ake samu yan uwa idan ka tattara shi abinda kake samu a cikin sallah in dai lada ne ya fi ƙarfin ishirin da mutum sai dai daraja ake nufi daraja daban lada daban ban da ake nufi da daraja shi Allah maɗaukan sarki ya ɗaukaka daraja daraja wata kan wata wata kan wata Allah maɗaukan sarki ya mata to shine abin da ake nufi Allah ya samu dace hadisi na gaba wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala wannan hadisi an karɓo shi da Abdullahi dan Mas'ud yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace man sarrahu ay yalqa Allah ta'ala gadan musliman wanda duk zai faranta masa ya haɗu da Allah subhanahu wata'ala gobe a matsayin musulmi wanda duk zai masa daɗi a ransa zai ji farin ciki haɗu da Allah maɗaukakin sarki a gobe a matsayinsa na musulmi gobe ba ana nufin gobe juma'a ba a'a gobe tashin kiyama ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad kaga sai Allah ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsum kowace rai ta duba ta ga ma qaddamat me ta gabatar li gadin dan gobe ana nufin gobe juma'a a'a gobe lahira ke to wannan shi ma shine abin da ake nufi annabi abdullahi dan mas'ud yake cewa wannan hadisi mawqufi ne ya tsaya ne akan abdullahi dan mas'ud yake cewa wanda duk zai faranta masa idan Allah madaukakin sarki a matsayin musulmi la ni lafiya gobe alkiyama falyuhafiz ala haula salawat to shawara da abdullahi dan mas'ud yake baka shine ka kiyaye waɗannan salloli da suke na farilla guda biyar haythu yunada bihinna duk yayin da aka kira su da zarar an kira sallah to kada ka samu nutsuwa matukar ba shirye-shiryen tahowa sallah kake duk abin da kake yi ka bashi dan a lokacin abin da ake ce maka shine Allahu akbar Allahu akbar me yake nake nufi Allah shi ne mafi girma kawai so ake a ce maka Allah shi ne mafi girma a'a Allah shi ne mafi girma daga duk abin da kake ka bashi ka tafi ka je ka amsa kiran Allah ina fata an fahimta wato sai ake nuna maka ofis din da kake ciki kasuwancin da kake yi aikin da kake duk abin da kake yi Allahu akbar Allah ya fi shi girma saboda haka ka bashi ka tafi wa yake kiran ka yanzu Allah subhanahu wataala ka je ka amsa kiran Allah shine amfanin kiran sallah to duk yayin da ka an yi kiran sallah ka bar abin da kake yi ka tashi ka da ula ka tawo masallaci in baka da ula kuma ka je ka yi to shirin tafiya masallaci fa inna Allah shara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wa sallam sunan al-huda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa hakika Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa annabinku tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi sunan al-huda sunnoni na shari'a sunan anan wajen abin da suke nufi hanyoyi hanyoyi na shari'a dukkanin abin da annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi zo da shi ai shari'a ce haka ne duk abin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zo da shi menene shari'a ce shi ne abin da yake cewa haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya shar'anta annabin ku hanyoyi na shari'a kala kala duk wacce ka bi insha Allah ta'ala za ta kai ka ga Allah madaukakin sarki yace wa innahunna min sunanil huda waɗannan salloli guda biyar da kuke yi a yini suna ɗaya daga cikin hanyoyi na shari'a barma su ne mafiya girman su dan idan ka ɗauke kalmar shahada kalmar da ita ake shiga addinin musulunci akwai abin da yake mafi girma sama da sallah babu to kaga ashe su ne ma mafi girman hanyoyin shari'a da Allah madaukakin sarki ba annabinsa sai ya ci gaba da cewa walau annakum sallaitum fi buyutikum da a ce za ku rinka sallah a cikin gidajenku kama yusalli hadha al-mutakhalli hadha al-mutakhallifu fi baitihi kamar yadda wancan yake ishara zuwa ga wanda yake zama a gida ki fitowa shine al-mutakhallif wanda zai ki fitowa ya je sallar jama'a ya zauna a gida ya sallar kamar yadda yake zama ya sallah a gidansa da a ce za ku rinka yin haka la taraktum sunnata nabiyakum la taraktum sunnata nabiyikum to da kun bar sunnar annabi walau taraktum sunnata nabiyikum da a ce za ku gangancin barin sunnar annabinku la balaltu da kun bata wala qadara aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq abdullahi dan mas'ud yanzu Allah ya tabbata a garshe ke cewa hakika ina ganin mu kamar ka ce hakika ina iya tuno rayuwar mu Musa bai kenan lokacin annabi kira da aminci ƙara tabbata a gare shi amma ya ce khallafu anha babu wanda yake barin sallar jama'a illa munafiqi sai munafiki ma'lumun nifaq kuma wanda ma yake an riga an san shi tataccen munafiki ma'ana kowa ma ya san shi a matsayin munafiki kamar irin su Abdullahi bin Ummu bin Ubay bin Salul irin su Jadd bin Qais da sauran waɗanda sun riga sun shahara a matsayin munafikai to irin su ya ci gaba da cewa laƙad kanar rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fi saf yace ana zuwa da mutum a lokacin Musa bai kenan yuhada bainar rajulaini an rike shi an sanya shi tsakanin mutane guda biyu ma'ana saboda rashin lafiyar da yake ciki ba zai iya ma tafiya da kafafan mutum biyu suka ɗauko shi ɗaya a nan gefen ɗaya a nan gefen shi yana tsakiyarsa ya dafa su shine yuhada an daidaita shi tsakanin mutum biyu suna tafiya da shi haka za a jawo shi a taure shi daga gidansa zuwa masallaci hatta yi kama tasaf har a zuwa tsaye da shi a kan sau yi sallah sallah abin yan uwa wato ba shi da lafiyar ma da zai iya tasowa da kafarsa ya zo masallaci ya sallah a cikin mutane amma bai yadda ba bai rutsa a cikin zuciyarsa ya zauna ya sallah a gida ba saboda an mai rangwame a'a gani yake kamar za a ɗan kallon sa a matsayin ne waɗancan munafikan shi sa sai ya sa mutum biyu an ɗauko shi yana jan kafarsa ana tafiya da shi har a iso da shi cikin masallaci sannan a daidaita shi a sau aka je ga masalla idan ya ga masalla kuma haka za a ɗauke shi a mai shi mara lafiya kenan ya kuma ya kuma kai mai lafiya wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi fi riwayatin lahu qala a cikin wata ruwaya ta muslim ya ce inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam hakika annabi kira da aminci kara tabbata a gare shi allamana sunan alhuda ya sanar da mu sunnoni na shari'a wa inna min sunan alhuda as-salata fil masjid daga cikin sunnoni na shari'a akwai sallah a cikin masallaci allazi yu'adhdhanu fihi masallacin da ake kiran sallah a cikin sa to waɗannan hadisai ɗan uwa a dukkanin su da shi da wanda yake da shi da wanda suka gabace su dukkanin su bayani cikin mana akan bin falalayin sallah a cikin jami'i ɗaya daga cikin abin da yake bambance munafiki da wanda ba munafiki ba shine sallah a cikin jami'i musamman salloli guda biyu sallar asubahi da sallar isha idan mu zo makaranta a gaba mafiya nauyin sallah ga munafiki kenan duk mutumin da ya ga ba iya yake ganin ba iya halartar sallar asubahi da sallar isha a cikin mutane wannan ya tuhumi kansa mafiya nauyin sallah ga munafiki haka annabi faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine ita sune sallar asubahi da sallar isha'i mai dalili saboda sallar asubahi akwai ragowar duhu ita ma sallar isha'i sai duhu ya shiga ake yi shi kuma da kun san munafiki innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila kun ga yura'una an-nasa su da man ba dan Allah suke abinci ba suna yi ne dan mutane su gani to sallah asuba ya ai cikin duhu ne ma zai san ka zo kuma ka zo kuma duk wato ku rinka siffanta ku rinka kamanta yadda wancan yanayin yake ba fa irin wani yanayin nan bane yanzu nan wajen aikuwa kana iya kallon dare ne kana iya kallon kowa da asuba ma za ka ga akwai ragowar duhun dare amma kowa kana iya kallon sa kana iya ganin wanda yake gaban ka da wanda yake bayan ka me yasa saboda akwai hasken kwallon tarki amma wancan kana ina kwallon tarki babu in akwai farin wata a ga hasken farin wata an babu kuma shikenan a cikin duhu ake saboda haka munafikai da zarar duhu yayi sai su zo na gida saboda ba a ganin amma a zahar fa la'asar fa magariya wajen me akwai haske sai su fito a zo a yi sallar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da ya dawo garin madina musamman lokacin da aka yi yakin badar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu nasara akan qurayshawan makka aka kashe wajen mutum 70 daga cikin su aka kama wajen mutum 70 wannan ya tsorata duk wani kafiri da yake da yake cikin garin Madina wanda bai karba addinin musulunci ba yake kuma da niyyar ya yaki ko ya kawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cikas a cikin da'awar to hakan ya tsorata su sai suka rika zuwa suna karba addinin musulunci amma sun koye kafirci a cikin zuciya haka suka rika suna ta karba addinin musulunci amma kuma sun koye kafirci shi sai Allah ba ka sarki sai idza ja'a akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah ya san cewa kai da gaske tabbas kai manzon sa ne amma waɗancan munafikai abin da suke cewa innaka la rasulullah ƙarya suke yi wallahi ba da gaske suke ya qulu bi afwahihim ma laysa fi qulubi da baki kawai suke faɗa baya cikin zuciyarsu to wannan shi yasa sai munafikai suka yawa a cikin garin Madina suna da yawa suna shigowa a yi komai da su amma kuma ya tarabba suna da musulmi suna dakon wani mummunan abu da zai samu kuma shi za a lamarka sarki ta tarabba ta bi kuma dawa'ir alaihim da'ira ta sau duk wani mummunan abu suna dakon sa gamsar mai sami to shi sa a ɗaya daga cikin siffofin da ake gane su kun ji abin da Abdullahi Damasu ya faɗa shine rashin halattar sallar jami'i rashin halattar sallar jam'i musamman sallar asubahi da sallar isha'i wallahi yan uwa za ka yi mamaki a cikin mutanenmu wallahi za ka yi mamaki akwai wanda magidanci ne da 'ya'yansa amma wallahi rabon da ya fita sallar asubahi ya manta wallahi ya manta magidanci ne kullum zai tashi da safa a wanka a fita aje a nemi abin fita amma ya fita sallar jam'i a cikin mutane ya manta sai azumi sai azumi alladina ya'budun Allah fi ramadan ke alladina ya'budun Allah fi ramadan su suna bato Allah ne da ramadan ko to da aka rashin sa'a kuma mutum ya mutu ba da ramadan ba haka nan sallar isha ita ma za ka ga wani lokacin idan mutum ba wai dan tsautsayi ne ya bi da ya sa ya je inda zai zama tilas ya yi sallan babu ruwansa da ya dawo shiga gida kuma shi kenan sai gobe ba fitowa a yi sallah kaga don mutumin da yake wannan da mutum yake cewa ba sa ba wanda yake barin sallar jam'i sai mutumin da yake munafiki ma'alumin nifaq in aka ce ma'alumin nifaq shine fa mutumin fa da kowa ya san shi kowa ya san munafiki ne shi to dan me ka za ka rinka kokari ka rinka sa kanka a cikin irin waɗancan sifofi idan ba aka ce nifaq a lokacin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi irin waɗancan munafikan ba fa karamin munafunci ake nufi yan uwa munafunci kala biyu akwai karami akwai babba babba shine munafuncin da yake fitar da mutum daga musulunci da shi da fir'auna da hamana da ɗaya shine mutumin da ya koye kafirci a cikin zuciya sai bayyana musulunci da mutum da fir'auna da shi duk ɗaya karamin munafunci kuma shine mutumin da za ka same shi makareci inda zai zance to za ka samu sai ya ɗan ƙara sannan zai ma alƙawari ɗari sai ya saba maka casa'in da biyar biyar zai cika maka sannan inda za ka amince masa sai in ce sai ya cuce ka to wannan su ne alamomin munafunci ƙaramin munafunci kenan munafunci na aiki wannan baya fitar da mutum daga musulunci sai dai saɓo ne saɓo ne kuma hanya ce da take kai mutum zuwa ga wancan babban munafunci amma shi ko wancan babban munafuncin shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ke cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira irin su ne fa to irin su fa annabi kira da amince kira tabbata a gare shi irin su Abdullahi da musu yake mana bayani a nan wajen cewa duk mutumin da bai fitowa sallar asubahi da sallar isha'i da sauran salloli a cikin jam'i sanannen munafiki ne hatta a cikin munafikan to amma mutum ya bari ya rinka kamancecena da irin waɗannan kaga abin ai bai kyau ba Allah madaukakin sarki ya samu dace hadisi na ƙarshe a cikin babin وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال an karɓo daga sahabi abu darda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu na ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa ma min talafatin fi qaryati wala badawi babu wasu mutane da adadin su zai kai mutum uku a cikin wani gari ko wani ƙauye la tuqamu fihi musalla ya kasance kuma a wannan gari ko wannan ƙauyen ba sa tsaye da sallah a cikin wannan sallar su yi sallah ta jam'i gaba ɗaya illa wa qadista waza alaihim shaytan face sai shaytan ya mamaye su face sai shaytan ya zamto shi ne abokin harkar su amma abin nufi shi ne duk garin da aka samu adadin mutane inda sun kai guda uku to dole ne sai sun yi sai sun yi sallar jam'i in dai sun kai mutum uku ko iya tuke nan a garin ku mutum uku ne to idan ba za ku sallar jam'i ba za ku kasance abokan farautar shaɗan shaɗan ku ne target na farko a wajen shaɗan annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe ce fa alaikum bil jama'ati ina horon ku da yin sallah a cikin jama'a fa inna ma ya akulu bi'mu min al-ghanam al-qafi annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe buga wani misali mai kyau yace ai kadai sharkeci yana cinye wararre ne daga cikin dabbobi an gane dabbobi ne guda ɗari sun taho za ku ga a ture lokacin da suke turan nan shi kansu zaki ko kura ko kirkeci ko damisa da za ta kai musu hari takan kalla ta ga waye ya ware a ciki an fahimta waye koma gefe shi shi kadai idan kana kalla irin wannan rayuwar dabbobi da ake kawo na daji za ka kalli wannan za ga wannan misalin annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi a aikace za ga idan irin bauna baunoni sun taho da yawa za ga idan zakuna suna gefe suna fakon wanda wanda aka bari daga baya ko wanda ya ware tsaya na cin ciyawa shi kadai za ga shi suke bin fitar mishi amma wanda yake cikin taron can fa za ga suna daga masa kafa alal annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace wanda duk ya ware yake sallah shi shi kadai shine musallin to shi shi dan yake yake kai farmaki an fahimta kaga ashe wato wani wata illan ma da take sawa shadanu sun mamaye ka shine kasance baka zuwa masallaci baka sallah ta asbahi a cikin jami'i baka sallar isha a cikin jami'i baka sallar kaza a cikin jami'i a gida kake kai kadai to wallahi target ne na shedan kai karan farko don haka duk wani farmaki da shaɗan idan ya kawo kai zai fara kawo kuma zai wahala ta iya fukuce ɗaya daga cikin abin da yake raba mutum da shaɗani hatta malamai masana ilimin fitar da aljanu suka ce idan aljanu suka damu mutum ɗaya daga cikin shawarar da ake ba shi ne zai ka dimanci sallah a cikin mutane a cikin jama'a kai kai zai taimaka maka wajen wannan shaɗanin sun isa rabar da su ina fata mun fahimta to amma ta karamin zai rinka sallah shi ɗaya to a lokacin baka sani cewa target ne shaɗan inna ma ya akulu biyu min al-ghanami al-qasiya wararre a cikin dabbobi shi kyarfe ce ya fi kai wa farmaki kuma ya kashe shi rawahu abu dawuda bi isnadin hasan wannan hadisi al-imam abu dawud ya fitar da shi da isnadi wanda yake mai kyau yan uwa waɗannan wannan babi gaba ɗayan su daga farkon su zuwa ƙarshe za mu fahimci kusan al-imam nawawi ya tsinto hadisan da suke da alaka da nuna wajabcin sallar jama'a ga hadisi abdullahi bin ummu maktum hadisin da yake bayani akan annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi zai kona gidaje da sauransu duk za ku ga hadisi da suke bayani akan mu a wajabcin sallar jami'a shi sa sallah yan uwa abu ne da muke sau biyar a rana in ne mana bayani game da sallar farilla kaɗai banda ta nafila allah da muna yin salloli guda biyar a rana waɗanda suke na farilla to kaga a ce kullum misali za ka yi za ka bar wata sallah daga cikin salloli ba ka yi ta ba a cikin jami'i to wannan laifi ne da yake mai mutuwa ko da ake laifin ƙarami ne mai mutuwa da shi ne babba don da yawa daga cikin malamai suka ce ai abin da ake nufi da babban zunubi da karamin zunubi shine dukkanin zunubin da ka kimance shi dukkan kanta zai mutu babba an fahimta sannan dukkanin zunubin da kake kana yi kana istighfari to ba zai babu yadda za a ce Allah madaukakin sarki ya ba maka asar din a tafar da to ban abin da ake bukata a shine duk lokacin da kake wani al'amari aka ce an kira sallah dan uwa ka aje ka je sallah na sha maimaita mana a wannan guri mai albarka cewa Allah madaukakin sarki halicce mai dan bauta ta masa shine gaya gaya ta halitta dan adam shine bauta ɗaya daga cikin mafi girman bauta ku shine ita ce sallah babu abin da yake mafi girma a cikin bauta Allah madaukakin sarki kamar sallah idan ka ɗauke kalmar shahada to ya kasance alal kalla Allah subhanahu wataala ya same ka inda yake so duk lokacin da yake an yi kiran sallah kamar abin da kake ka tashi ka je ke sallah shi ke nan ka samu kuɗi ba alal kalla a kai ana cewa sallaka ta yi sallaka ba ta ba da sauransu su malaman zahiriya da suka ce ma sallaka gaba ɗaya ba ta ban kai kai kaɗai yanzu kana ji ake kiran sallah sai ka bar sai ka bar masallaci sai ka sallaka kaɗai sai ka sallaka ba ta ba to me za ka bari a kai ana ta kace na ce akan sallaka ta yi ba ta ba ta yi ba ta Allah subhanahu wa ta'ala ya san bincike باب الحث على حضور الجماعة في الصبح, في الصبح والعشاء باب da zai bayani game da kuɗaitarwa akan halartar sallar jama'a amma a cikin sallar asubahi da sallar isha'i su kuɗi aka zaɓo za a bayani akan su an Uthman bin Affan radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu an karɓi wannan hadisi daga Uthman dan Affan da Allah ya tabbata a gare shi yace na ji manzon Allah tsira da aminci ya tabbata a gare shi yana cewa man sallal isha'a wanda ya sallaci isha fi jama'ati a cikin mutane faka annama qama nisfal layli kamar ya tashi yayi kiyamar lailin rabin dare ne wa man sallar subha wanda ya sallaci asubahi fi jama'atin a cikin mutane faka annama sallal laila kullahu kamar ya sallaci dare ne gaba ɗayansa ɗan uwa an fahimci wannan kuwa wanda ya sallaci sallar asubahi a cikin mutane to za a baka ladan kamar ka tashi ka raba dare kana sallah kiyamar laili ai mun san daraja da kallon kiyamar laili to za a baka daraja kamar ka a sallah idan kuma sallar isha ta zo ita a cikin mutane to ka sallar dare gaba ɗaya na kamar ka sallaci ci gaba tun da ake sallar isha ka koma ka ci gaba da sallah ka ci gaba da sallah haka za a zama kala da har ƙarshen dare idan ka sallaci sallar asubahi da sallar isha a cikin dare ina fata abin da kun ga wannan falala ce mai matukar girma ففي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذو أذكر رواية الترمذي daga shi dai sahabi Usman dan Affan yanzu Allah ta tabbata a gare shi yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man shahida al-isha'a fi jama'atin wanda halarci sallar isha'i a cikin mutane kana lahu qiyamu nisfi laylati zai kasance na da ladan kamar ya tsaya rabin dare ya salla wa man salla al-isha'a wal fajr wanda kuma ya sallaci isha'i da asubahi dukkanin su fi jama'atin a cikin jama'a kana lahu ka qiyami laylatin za a bashi ladan kamar ya tsaya daren gaba daya ya sallace shi قال الترمذي حديث حسن صحيح imam tirmidhi sai hadisi ne da yake martaba hasan ko kuma sahihi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث أثر مشرك تابي أبو هريرة إذا الله تعالى تبت أجريشي تأتيك أمزان الله إرادة أن ولو يعلمون ما في العتمة والصبح da a ce mutane sun san abin da yake cikin sallar isha'i da sallar asuba salatul la'atama ita ce sallar isha'i da a ce mutane sun san abin da yake cikin falala da lada da sallar asubahi la'atauhuma to da mutane sun zo musu walau habwan koda da rarrafe ne a ce baka da lafiya ba za ka iya tafiya ba sai da rarrafe sai a ce gashi can ana sallar isha'i a masallaci to da a ce mutane sun san abin da ke cikin waɗannan salloli na falala da ba za ka yadda ka saura a gida ba sai ka taho da rarrafan na ka zo masallaci don ka samu sallah muttafaqun alaihi bukhari da muslim da suka rawaito wa qad sabaqa bi tulihi wannan hadisin ya gabata a baya da tsayinsa hadisi na ƙarshe wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi ma an karɓo shi daga sabi abu huraira yace manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace laisa salatun asqala ala almunafiqina min salatil fajr babu wata sallah da take mafi nauyi akan munafikai kamar sallar asubahi wal isha da kuma sallar isha walau ya'lamuna ma fihi ma da a ce mutane sun san abin da yake cikin su na lada la atawhuma walau habwan da sun zakke musu sun zo sun yi su a cikin mutanen nan walau habwan ko da kuwa da rarrafe za su iya fitowa da gida su karasu masallaci da sarkin haka muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rubuta waɗannan hadisai da ire-iren su dukkan mun gabatar da su a wasu babbukan a baya shi yasa ba sai mun tsaya dogon bayani a kansu ba insha Allah ta'ala zamu dakata a nan sai kuma Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zamu tashi a babin da yake gaba da wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah da Allah malam shin ana yi wa sallar nafila sujada idan mutum ya samu rafkano a cikinta eh dan uwa ana yi mata da sallar nafila da sallar farilla babu ta da wani bambanci abin da yake bata sallar nafila yana yana bata sallar farilla saboda ka idan ka samu tasgaro a cikin sallar nafila tasgaron da zai sa kai sujada kabal ko ba adi za ka yi ta kamar da kake ta a cikin sallar farilla so da ka ana yi insha Allah ta ba bambanci wannan yace salam malam Allah ƙara lafiya da nisan kwana mai albarka amin dan Allah ina so a yi mana ƙarin bayani akan sallar kasau kuma kamar tafiyar kilomita na mutum zai yi kasau ta hau kansa a huta lafiya dan uwa sallar nafila a sallar kasar ita ce sallar da shari'a ta baka dama za ka iya rage adadin raka'o'in da kake masu raka'a hudu su zama raka'a biyu masu raka'a hudu kai ake ragewa daman ita sallar asuba raka'a biyu ce ba a rage sallar magariba raka'a uku ce ita ba a rage so da ka asubahi a zahar la'asar da isha su ake ragewa shari'a ta baka wani da Allah madaukakin sarki cewa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqasuru min as-salati in kuntum ayyatukum alladhina kafaru saboda ka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kasuru a cikin alqur'ani annabi kira da amince tsara tabbata a rayuwa kuma yayi ta a dabbake ya karanta da sabon abin da yake sawa ayi kasaru shine tafiya abin da yake sawa ayi kasaru shine tafiya ma'ana idan ka tsinci kanka a cikin halin tafiya za ka iya kasaru ba a fara kasaru sai mutum ya fara tafiyar da yake ma'ana ka shirya za ka yi tafiya yanzu ko kuma da safe ka ɗauko jakarka ka rataya a bayanka sai lokacin sallah azhar kai to ba za ka yi kasar ba kana garin ko kana mota ko kana tashan mota garin ka fata an bayyana ba za ka yi kasar ba sai ka fita daga gari sannan ka fara kasar cin abincin azumi ne idan mutum yana halin tafiya zai yi yana azumi ko kuma azumi za ka yi tafiya to shari'a ta baka dama za ka iya ajiye azumin ka to shi wannan ajiye azumin naka ba za a ce wai dole sai ka ka fara cin abinci a'a a kama za ka ɗauko abincin ka ka kare kuma lanka sannan ka tashi ka kasa ka je ka mu sannan adadin tafiyar kilomita nawa suka ke sa a yi ƙasau wannan shari'a ba ta ƙayyade ba babu wani da shari'a ta kawo cewa sai tafiya ta kai ta kilomita kaza sannan ake yin ƙasau abinda malamai suka faɗa kawai shine duk tafiyar da za a yi kiranta da suna tafiya a safaru sai za ka yi ƙasar a cikin ta yanzu misali ina ne a cikin garin nan idan zaka je zaka ce ka je unguwa ina ne zaka ce ka yi tafiya an fahimta yawwa inda idan ka je za a ce tafiya ka yi to ne zaka kasar inda kuma idan ka je za a ce ka tafi unguwa yanzu misali mutum ya tashi daga nan ya tafi rijiyar lemo ko kurna za a ce yayi ne ya je unguwa amma ya karasa ya je misali ko dawanau ko ya shiga bici ko dan zabuwa wannan unguwa ya je ya tafi duk inda za a ce kayi tafiya za ka yi kasance babu inda shari'a ta ce sai ka kai kilomita duk abin da malamai suke kawo na sai an kai mil kaza sai an kai mil kaza wannan babu wani abu da yake ingantacce a kai kawai abin da suka gani shine sun ƙayyade tafiyar da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yayi ne kafin ya kasar amma wannan waƙa ya to aini ne kamar da malamai suke malamai suke waƙa ya to aini ko la tu sabab ba a yi la'akari da ita a kamar da na bayani idan har ka tsinci kanka a cikin halin tafiya za ka kasaru sannan idan ka je inda kake kwana nawa ya kamata ya kai kana kasaru shi ba wasu daga cikin malamai suka ce kwana uku man malikiya suka ce idan ka je kai kwana uku kana kasaru to rana ta hudu kuma sai ka je ka cika sallah kasar ta kare to shi ma wani da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa ba daidai bane abin da yake daidai shine in dai kana nan a matsayinka na tafiya kai to har ka je ka dawo ko kwana nawa zaka zaka yi kasar an fahimta saboda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya je tabuka wajen kwana 20 duk kasar yake ya kai kusan kwana 20 duk kasar yake har ya je dawo bai cika kasar sai tsira da amince tsara tabbata a gare shi saboda haka babu wani adadi shi ma da aka kayyade aka ce idan kai kwana kaza za ka sallaka babu wani babu wani dalili ingantacce da zaka samu a shari'a da zai cika cika sallaka in dai yanzu misali ka tafi gari kaza za ka je ka kwana biyar ko kwana shida ka dawo sai kasance tafiyar tana ta ja tana ta ja abin da ya kai ka baka samu baka samu biyan bukatar ka ba kai kwana 20 30 40 duk za ka tafi kasar har ka je ka dawo kasar za ka sai dai idan ka gara ba ka sai ka saka sallar ita kasar da ma ayar kusa ce ko shi kuma suka sallah azima ce to idan ka je ka cika sallar ka babu wanda yake kai ne saboda haka adadin tafiyar da za ka yi kai kasar wannan babu shi adadin kwanakin da za ka gadina kasar wannan suna babu shi a shari'a duk shari'a tana kallon kawai urfi ne mai ake cewa tafiya ina ne kake cewa tafiya a yanayin urfin ku shi ake kalla kawai sannan kana na matsayin na matafi shi kenan shi za a kalla a matsayin ka na matafi a mahukunci da shi Allah subhanahu wataala ya samu dace na'am na'am eh nan ya haka wasu malamai suka ce idan sallar da ta kama ka a wani gari a matsayinta na kasaru baka yi ta ba ka zo garin suka ce sallaha safariya sai ka yi ta a matsayinta na tafiya haka nan ta gida ma idan ta kama ka idan ka je inda ya kamata ka yi kasaru ko sallaha a bariya sai ka yi ta irin sallar gida ina fata fahimta ya wannan haka al'amarin yake babu da yake insha Allah ta'ala na'am na'am eh gaskiya ne yace kamar da yake